أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغد الميامين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركم دا أزمي يوم azumi na goma sha bakwai shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wadda daidai da sha takwas ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a nan zawiyar maulana a shekha sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu muna cikin suratul a'raf inda muka kwana a wato magana akan ƙarshen zamani Allah yana tada mutanen kirki kamar yadda ya tada mutane kirki a farkon al'umman nan a za mu ci gaba insha Allah a inda muka kwana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم صدق الله العظيم a wato aya da take bayan ayan da mun kwana a kanta jiya ita ce walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna wato fi asma'i wato Allah yayi wato kira ga mushrikan quraishu to shine ayan wannan da mun tashi akai yana alaka da ayan kafin wannan da mun kwana akan shi والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Allah ya ce waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu waɗannan kafiran ƙuraishu da ma waɗanda suke gabani su al'ummatai sanas tadrijuhum za mu musu ɗaurin talala min haithu la ya'lamun ta yanda ba su sani ba Allah zai musu kamu al-istidraj an na'khudhahum qalilan qalilan kamun talala shine Allah ya yi wa mutum kamu kadan kadan har ya wato wanda kama shi wa umli lahum Allah yace ina mai jinkirta musu ai umhilhum inna kaidi matin su san kamun Allah kamu ne mai tsanani la yutaqu ba wanda zai iya kamun Allah الله تبارك وتعالى أخبر أنه يستدرج بعض عباده Allah ya ba da labarin cewa wasu daga cikin bayi yana musu kamun talala wa akbar annahu yumli lizalimi kuma hakanan ya ba da labari cewa yana jinkirtawa azzalimi walakin la yuhmiluhu sai dai ba zai bar shi ba yumhilu wala yuhmilu Allah yana jinkirtawa ne amma baya bari eh al-istidraj an yakuna al-abdu ya'si Allah tabaaraka wa ta'ala kamun talala shine bawa ya zamanto yana sabon Allah amma wai yuwaffiru alaihi ni'amahu Allah kuma yana yawaita masa ni'imomi fa tuhaddithuhu nafsuhu anna hadha alladhi ya'ti bihi laysa bihi ba'sun sai rayinsa ta gaya masa cewa wannan abin da yake aikata fa bashi da wani laifi saboda rashin kamu da Allah ya masa law kana fihi law kana bihi ba'sun lama kanat alaihi ni'amullahi da akwai wani laifi tare da wannan abu da yake yi ni'omin Allah da ba su kasance gare shi haka nan ba to wannan shi ake kira istidraji hatta yatihul halaku har halaka ta zo masa wal hikmatu fi imla'i zalimi hikima a wajen jinkirtawa azzalimi huwa ta'limuna nahnu anna Allah halimun shine a koyar mana cewa fa Allah mai haƙuri ne law sha'a aqaba aljaniya fi aqalla min darfati alayn da ya so zai azabtar da mai laifi cikin ƙasa da iftawar ido fa idza kana yumhilu idan Allah ya zamanto da kansa yake jinkirtawa wa yusbigu alaihi ni'amahu zai kuma yalwata masa ni'imomi wa huwa yazlimu alhali yana zalunci nushahidu zulma min al'abdi muna ganin zalunci daga bawa wa nushahidu ni'amallahi alaihi kuma muna ganin kyautukan Allah akan wannan bawa to wannan na takhallabu bil hilmi mu ma zamu wato halantu da haƙuri tunda Allah ne ya halice shi bayan Allah ya halice shi kuma ya saba wa Allah duk da sabon Allah nan Allah yake masa komai to kaga wannan koyarwa ce duk mutum abin da yake maka kenan ka zamo mai haƙuri tare da shi tunda Allah mahalicci ma ga abin da yi kaga koyarwa ce walakin hadha walakin hadha al-ihmalu laysa al-ihmala walakin hadha al-imhala walakin hadha al-imhalu laysa al-ihmala wannan jinkirtawa ba kyalewa bane إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته النبي صلى الله عليه وسلم يتشي Allah yana jinkirta wa azzalimi har in ya kama shi ba zai kubutar da shi ba eh wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kamun Allah kamu ne mai tsanani saboda haka dukkan abu da mutum zai yi Allah yana bari amma zalunci ba zai bari ba abu guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya jinkirta ukubansu wato saba wa ma'aifa da kuma zalunci duk wani sabo zai yi ka yi sa duk da ma duk wani sabo ma zalunci ne tunda ka kama daga kafirci aiko inna shirka la zulmun azim Allah ya kira wato shirka da zalunci to zalunci shi ajiye abu ba a wurin shi ba Allah ya ce ka bi shi ka kibin sa kaga kai ka zalunci kanka ne to saboda haka idan mutum ya saba ma'aifansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba jinkirta wannan tun a duniya zai masa kamu kuma a lahira zai ƙara samun uquba haka nan zalunci a Shehu Ibrahim din ya taba faɗa yace Allah yana bada sarauta yana bada mulki da kafirci amma ba zai bada su tare da zalunci ba lokacin da ya zo Yakubu ga wanne shugaban ƙasa ya ce mutanen Najeriya su ba wa Yakubu gaban goyon baya musulmi saboda Allah yana ba da wato shugabanci ga wanda ya so amma ba zai bari tare da azzalimi ko kafuri ne tun da gashi irin su buktu nafsaru ka kafure ne amma sun mulki duniya to zai yi ko kafiri ne a bashi mulki amma in dai har za ka yi zalunci a cikin mulkinka to saboda haka a irga maka kwanaki ko da kana gaba wanda ya isa ya cire ka eh haka ne ka samu madafai da ba za a cire ka ba amma Allah zai cire ka eh ta yanda baka sani ba kuma zai cire ka to saboda haka Allah yana jinkirtawa amma baya barin azzalimi eh shine Allah tabaaraka wa ta'ala yace awalam yatafakkaru ba za su yi tunani ba wannan annabi da muka aiko musu ma bi sahibihim min jinna babu wani aljani tare da annabin nan sallallahu alaihi wasallama ramahu sallallahu alaihi wasallama bil jununi sun jefi annabi da hauka lamma ra'au halahu mukhalifan li halihim yayin da suka ga halin da annabi yake ya saba wa halinsu hum muqbiluna ala ad-dunya wa takathuri wa hubbu ash-shahawati wa huwa mu'ridun an hadha kullan wato su sun fuskanci wato son duniya da tara duniya da son sha'awansu sun ga annabi ko baya tare da wanda suka ce wannan ai mahaukaci ne ai kamar yanzu misali mutum ne ana ta jin daɗi a duniya shi ko baya son jin daɗi kaga wannan zai ce a wannan kan mahaukaci ne shi ayu to irin yarfen da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam qalu hada la aqla indahu wannan ba shi da hankali majnunun wa qila nazalat lamma qala Allah tabaaraka wa ta'ala wa anzir ashirataka al-aqrabin Allah ya sauko wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan ya gargadi danginsa makusanta da ta sauka fasa'ida ala jabal safa ya hau dutsen safa wa sara yunziru al-laila kullan yana gargadi tsawon dare har gari ya waye yana kira ya bani fulanin ya bani fulanin inni uhazzirukum min azabi yawmil akhirati ina gargadinku azabar ranar lahira yad'uhum ila al-iman hatta asbaha as-subh har gari ya waye falamma asbahu qalu la shakka indana al'ana fi jununi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da yayi haka sai suka ce ba ma kokonto akan hauka da ya samu shugaban halittu wal iyazu billah bata yasihu yatakallamu bi a'la sautihi ya kwana yana ihu yana magana da murya mafi daukaka hatta asbaha as-subhu fa huwa majnunun bi nazarihim ila a'malihim al-mukhalifa li a'malihim don gani ayyukansa sun saba ma wato aikin aikin su wa hum yadhunnuna annahum uqala'u suna zaton cewa su masu hankali ne haythu takalabu ala ad-dunya inda suke tsalle akan duniya wasaru yaksibun suna neman duniya wa yaddakhiruna su yi tanadi wa yatafakharuna suna ta alfahari wa yatakatharuna suna gasan yawan duniya wa huwa la yubali bi shay'in min dhalika shi bai damu da wani abu cikin waɗannan abubuwa ba eh shine Allah yace su lura mana da hankalinsu shi ai mai gargadi ne in huwa illa nadhirun mubin shi wato mai gargadi ne mai bayyana gargadi eh Allah ya ƙara ce musu, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min shay'in. Yace shin ba sa duba sarautar sammai wato da ƙasa abubuwan da Allah ya halitta wa ma khalaqa Allahu min shay'in wa yanzuru fi fi ma khalaqahu Allahu min shay'in saboda haka su san girman Allah wa an asa an yakuna qad iktaraba ajaluhum su tabbatar cewa ajalinsu ya kusanta fai mutu kuffaran su mutu kafirai su lura da wannan mana falyatafakkaru fi shay'in akhara wa huwa anna al-mar'a sayamutu man kana yakrahu an yasira ila an-nari falyahdhar min al-maut kafiran duk wanda baya son shiga wuta to ji tsoron mutuwa yana kafiri saboda haka falyatub min al-kufri قبل أن يأتيه الموت فيصير إلى النار فبادروا إلى الإيمان ألا يتشكي سوري كي إيماني فبأي حديث بعده يؤمنون بايع القرآن وأن مقانا نذاس قسكتا دو وند بي قسكتا القرآن أي باب زنشند زي قسكتا من يضلل الله فلا هادي له Allah ya ce lalle waɗanda suka naɓatar da su ba wanda ya sai shiryar da su ba don haka ba wanda annabi ya zo masa da alƙur'ani ya zo masa ta ya zai kafurta ai kawai shaƙa ne wa hal yanfuqu illa ala shaqi ala shaqi shaqa'u kawai shine alhaqu wato fala hadiya lahu anna allaha tabaaraka wa ta'ala huwa alhadi wa huwa almudil allah shine mai shiryarwa kuma shine mai batar mai batar da man adallahu allah fala hadiya la wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ya ce za mu bar su cikin ɗimuwansu suna ta ɗimuwa na'am Allah ya kiyaye
يسألونك عن الساعة أجان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
قاسم
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون Na'am, wato bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa waɗannan ya hallakar da su shi yasa suke ɗimuwa, sai suka zo suna tambayan annabi sallallahu Alaihi wasallam mutanen makkaɗin. Yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha. Suna tambayanka mutanen makka yaushe ne alkiyama za ta tabbata, ai mata ta kunu قل لهم إنما علمها عند ربي سنين واتو قياما يوشي ذات كسنشي يناغ أبنجي ونن لا يجليها لوقتها إلا هو babu wanda zai bayyanar da zuwan kiyama sai Allah tabaraka wa ta'ala la ya'lamuhu illa Allah ba wanda ya san lokacin alkiyama sai Allah don in an sanar da ita za ta yi nauyi ga sammai da ƙasai saƙula fi samawaci wal ard ala ahlihima li hauliha saboda tsoronta la ta'tikum illa bakta ba za ta zo muku sai cikin bazata yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna tambayar ka kiyama kamar kai wato ka kai makura a saninta eh قل إنما علمها عند الله سنن تيلاق ألا تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يوم متاني بس سنتيوا إلمين قيامة ينا وجن ألا تبارك وتعالى شو برايتي القيام القيامة ثلاث قيامة كشي أكتي موت الإنسان هو القيامة الصغرى متوى متوم شين قيامة سا كرمة man mata faqad qamat qiyamatuhum duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tsaya wal wusta wato kiyama matsakaiciya mautu jami'il khalaiqi mutuwar dukkan halittu wal kubra hashru al ajsad ila al mahshari tara jikkuna a matattara eh wa mautu jami'il khalaiqi shine fana'u hadha al alami karewar wannan duniya هو الذي لا يعلم وقته إلا الله تبارك وتعالى باون دي سوانا سي الله ضد أنا قلن دنيا ويبزات وشي شكرا دبو بكوي با إن كيل في الدنيا سبعة آلاف سنة إذا أكت دنيا شكرا واتو دبو بكوي ني وقد مرت ثلاث أوكي سبو دهكا أما تنا دا ألامومي kamar yadda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yaushe kiyama za ta tashi to bai faɗi lokacin ba amma ya faɗi alamominta daga ciki ya ce bu'istu ana wasa'ata ka hatai ne ya ce an aiko ni tare da ƙiyama kamar wannan yatsa babba da wato manuniya bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ƙiyama ne kawai za ta biyo saboda babu wani annabi da zai ƙara zuwa kaga annabawa da yawansu mursalai kusan 315 ko 14 ko 13 duk sun zo shine na ƙarshe kaga kiyama ta kusa wa ashara bis sababati wal wusta li'annahu akhirul anbiya'i la nabiyya ba'dahu babu annabi bayansa alimna anna bi'satahu min ashrati sa'ati ai kosa na daga cikin alamomin tashar kiyama eh don haka ne a qur'ani Allah ya ce faqad jaa shiratuha alamomin kiyama sun zo tunda Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam eh kuma shau yace ashratu sa'ati qismani qismun asgharu wa qismun akbar alqismu alakbar asghar minhu bi'satu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu akhiru al-anbiya wa inshiqaqu al-qamari da kuma tsagewar wata wanda tun a zamanin sa akai اقتربت الساعة وانشق القمر كان يذكر في الكتب السابقة أنا أمتا وأتكين لتتفيد سكا قباتا Allah ta kuma sa'atu illa ba'da shiqaqil qamari kiyama ba za ta tsaya ba sai bayan tsagewar wata wa qad waqa'a haka ya auku a zamanin annabi eh wa akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallama bi annahu okay wannan mun karanta shi a bayaran nan wasu alamomi guda goma nan to saboda haka alamomin kiyama amma kamar wato idan aka ce mutum ya san alaman abu to ai ba zai rasa sanin abu ba yanda Allah ya ɓoye iliminsa to haka bayan Allah ma suke ɓoye ilimin Allah yanzu daga cikin waliyai akwai wanda in ka je wajensa zuciyanka ne yake magana da shi duk abin da kake niyya ka aikata zuciyanka zai gaya masa amma dalilin Allah ya ɓoye wannan abu sai ya ɓoye ba zai ce kayi niyan kaza kayi niyan kaza kayi niyan kaza ba akwai kuma wanda yana ganin abun a rubuce wa kulle insani alzamnahu ta'irahu fi unuqihi akwai wanda in mutum dan aljanna ne kana zama a gaban sa ya sani idan dan wuta ne ma ya sani amma ba zai fada ba saboda Allah ya boye idan kayi zina ma ka shigo wajensa ya san kayi zina kawai dai zai kyale ka kamar bai san abin da kake ba akwai a zamanin sayyidina Umar sayyidina Uthman radiyallahu anhu wani ya shigo wajensa to dab da zai shigo wajensa ya hadu da mace sai ya kalle ta sai ya ce ah mutum zai zina zo wajen mu sai ce to wahayi aka fara bayan annabta ne an fahimta yi to duk abin da ka aikata akwai wanda bayan Allah sun sani in sabo ne warin sabo da suke ji ya fi warin gawa akwai wanda idan mutum zai mutu yana zama wajen ya san zai mutu Allah yana sanar da su zai ji wannan yana warin gawa kuma in kwana kaza ya rage masa ya sani amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim yanda aka ce a kame ido to idon zuciya kuma haka suke kame shi su saboda haka ana ladabi ga Allah duk abin da bai bayyana shi sai kai kamar ba sani ba amma duk abin da kake in dai a dan doron duniyar nan ne kai ma har da lahiran ka hada ai bai kai duniya guda ɗaya ba ba abin da zai shige fita ba su san da shi ba suna ladabi ga Allah tabaraka wata'ala ne saboda haka annabi ya faɗi alamomin tashin alkiyama duka ya ce Allah ya ɓoye ta to shi kuma taya zai bayyana abin da Allah ya ɓoye eh wannan shine abin da mun sani shi Abdulaziz Dabba ya kawo waɗannan abubuwan duka a cikin littafinsa Az-Zahabul Ibris in ka duba yana nuna cewa akwai bayin Allah da Allah yake sanar da su kiyaman haka ne amma yanda Allah ya ɓoye haka za su ɓoye idan an faɗa an yi ifsha'u ba ma ifsha'u na sirrin Allah ba ko mutum ya zo ya gaya maka sirrinsa sai ka je ka faɗa me hukuncinka annabi ya ce duk wanda ya tozarta sirrin ɗan uwan shi to Allah sai ya zo tsakiyar gidansa ya tona asirinsa shi ma to maganar ɗan uwanka musulmi ma in ka watsa ta ga matsayinka balle maganan da Allah ya sanar da kai ifsha'u sirri min al-kaba'iri in ka duba kitab al-kaba'ir babban wanda an jima an rubuta ba na yanzu ba na yanzu sun goge shi babi ne amma mai zaman kanshi kanshi ifsha'u sirri min al-kaba'iri sirrin Allah ba a bayyana shi yanda Allah ya boye shi haka ake boye shi eh daga ciki akwai abubuwa da yawa da bayan Allah suke Allah yake nuna musu tsakaninsa da Allah to yana daga wajibin su su ringa boyewa idan ka idan baka boye ba yanzu misali mutum ne yayi mafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ba karamar baiwa bace amma da zaran ka ga wani to wallahi kana ga ya makamin ka sai ya sauka kana fada sai makamin ka ya sauka dalili kana fadan nan sai ka dan ji wani abu to kana jin wannan abun kuma sai ka faɗo ƙasa kuma faɗowa ƙasa ya fi sauƙi akan komawa yanzu za ka iya faɗowa ka yi shekara goma baka koma inda kake nan ba mai sauƙi na wajen Allah amma hawan kuma ya fi komai wahala saboda haka ujbu wannan in ka faɗi magana za ka ji wani abu to zai faɗar da mutum eh saboda haka mutane su kiyaye sirrukansu da Allah yake sanar da su in ko ba haka ba za su haɗu da salbu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa a'udhu bi rabbin nasi maliki sirrihim min as-salbi aw al-lil ida'ata da'da na'am wasil
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون wato qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗannan kafirai ni bana mallakar wani amfani ko wata cutarwa ga kowa sai dai illa ma sha Allah sai dai abunda Allah ya so dukkan wani musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam zai amfane sa amma banda kafiri illa ma sha Allah shine na musulmi ya ga wa dan yarsa sai da Fatima yace ya fatimatu binta muhammadin la wato anqidhi anqidhi nafsaki min allah anqidhi nafsaki min an-nar la ughni anki min allah shay'a ki tsamar da kanki daga wuta aiki musulunta in baki musulunta ba ba zan amfane ki da komai ba to dukkan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam zai amfane su ka duba taron kiyama tun daga 'yan farko da 'yan ƙarshe za a tara guri ɗaya shi zai cece mu kaga tun daga wannan gurin za ka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani har a je a shiga siradi an shiga aljannan ma akwai wanda zai ƙara musu matsayi shine alwasilatu ati sayyidana muhammadan alwasilata wal fadilata wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad a cikin wutan ma akwai wanda zai ƙara cire su daga wuta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya amfana kafiri komin alakan komin alakan ku ba zai amfane ka ba amma in musulmi ne zai amfane su wannan shine abin da muka sani walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san alkiyama lokacin da za ta tashi lastaktartu min alkhair da na yawaita aikata alheri kuma wannan wato ababin tawazu ne aikin alheri da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba babu shi shi yasa ya zama babu kamar shi a wajen Allah wa ma masani su'u babu wani wato mummuna abu da zai taba ne min faqrin wa ghairihi Allah ya ce masa zai maida shi annabi basara ke kamar annabi Suleiman sai ce a a a bar ni annabi fakiri yau in na koshi da gode wa Allah gobe in ba ni da shi na roki Allah to saboda haka ma masani su'u lihtirazi anhu bi chinabil madarri wa kayfa tad'u ila ad-dunya daruratu man lawlahu lam tukhrij ad-dunya min al-adami hada la yunafi annahu ya'lamu wa to ya'lamuhu baya kore cewa ya san lokacin alkiyama in ana illa nadhirun mubin wato ni ban kasance sai mai gargadin kafurai da wuta mai albishir ga wato mumine da aljanna idan mutum misali ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san aljanna ba eh muje wanda ya san Allah farin sani to menene a halittar Allah kuma ba zai sani ba eh yace nafi kowa sanin Allah nafi kowa tsoron Allah Shehu Ibrahim ya ce ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kullun siwa hada wara'a wara'i ya ga Allah yana farke da jikinsa to duk wata daraja bayan wannan ai ba komai bace ai ya annabin kansa da kiyaman ma suke ballantana a ce wanda ya san Allah farin sani bai san kiyama ba malam to saboda haka Allah ya boye shi yasa suke boyewa ina mai gargadi li qaumi yu'minun huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa waɗannan kafirai ku yi imani da Allah da ya halice ku fa da gare guda daya ka duba mutum guda ɗaya duk duniyar nan shi ya halice su saboda haka wannan ba ƙaramin ikon Allah bane ai adama Allahu tabaraka wa ta'ala khalaqana kullana min nafsin wahida وتلك النفس هي آدم وخلق الأرواح كلا من روح واحد رأيك كما أهل تيس دقرأي قداء واتو روح الأرواح وذلك الروح روح محمد صلى الله عليه وسلم شين وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كاغروهي غيبي ني أتاردمو kowa yanzu ya san kansa amma bai san ransa a ina yake ba amma ya san akwai rai din shin a haske ne a'a wani jiki ne a jikinsa bai sani ba to saboda haka wannan haka hakikar annabi take eh fa adamu abul bashari wa muhammadun abul arwahi annabi shine wato asalin rayuka wa ja'ala minha zawjaha kuma ya sanya matarsa daga shi ay hawa'a liyaskuna ilaiha saboda ya samu nutsuwa da ita falamma taghashaha yayin da ya kusance ta hamalat hamlan khafifan ta dauki ciki marar nauyi wa huwa nutfatu shine digon maniyi famarrat bihi ay dhahabat wa ja'at take tafiya saboda rashin nauyi falamma asqalat da cikin yayi wato nauyi sai suka roki Allah da'awa Allah rabbahuma sun roƙi Ubangijinsu la'in ataitana idan ka ba mu ɗa salihan nagartacce lanakunan na minar shakirin za mu gode maka. falamma atahuma waladan salihan ja'ala lahu wato shirkan ko shuraka akwai abin da ake kira a ilmin balaga al-istikdam wato za a kawo kalma guda ɗaya amma tana da ma'ana sama da ɗaya misali hal ata alal insani kaga insan zai yi ɗauki annabi adam kuma zai yi ɗauki wato wani ɗan adam ɗin amma to ana hal ata alal insan sai na adam ake nufi inu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura to amma ja'alnahu amsha wannan menene shekh هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا yau wa ina khalaqnal insana min nutfatin amshajin to wannan guda insan na biyu din ba insan na farko bane amma zai yi kuma na biyu na farko ma ya zama shi amma ba shi bane wannan ake kira istikdam kalma guda ɗaya ce za a ɗauke ta a gurin farko ana nufin asalinta a na biyu kuma ana nufin ɗaya ma'anan to nan annabi adamu ake nufi amma ja'ala lahu shuraka'a ƴaƴansa ne ake nufi ba sai na adam ba wannan shi ake kira istikhdam fil balaga ta yaya sai na adam wanda annabi ne za a ce ya sanya Allah abokin shirka eh saboda haka mu ɗan adam aka samu kafirai a cikin mu shine ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma ƴaƴan da ya basu sai aka samu masu sanya wa wato shedan tarayya a ciki eh usnida ila adama wa hawa wal muradu dhurriyyatuhuma kaji wanda ake nufi zuri'an annabi adamu wato kafirai su suka sanya wa shedan tarayya a cikin abun da Allah ya basu lamma nazala adamu ila al-ard bi zawjati hawa hamalat hawa fi aqall riwayat 20 batnan ta ta yi ciki 20 kowanne yan biyu ne sai annabi shi su shi kadai ne ta haife sa shi kadai shi kuma saboda shi ne hasken annabi ya bisa don girman hasken annabi ba zai rabu ba ta yaya za a yi ciki guda ɗaya misali yara guda biyu hasken annabi dole ƙarfinsa zai ragu ɗaya masu ya samu wani abu ba haka ba yanzu misali ka haifi yara guda biyu wannan sai ka haife shi guda ɗaya kulanka da sonka da komai ɗinka ayi wannan guda ɗayan zai fi to saboda haka idan hasken an haɗa yara guda biyu hasken ba zai samu kamala ba shi yasa Allah mai da dan guda ɗaya annabi shi so amma dukkan sai da Hawwa ɗan bibbiyu take aifa shi yasa zaka ji an ce Hawwa da Adam ko eh kullu batnin fihi ghulamun wa jariya kowanne akwai yaro da yarinya wani riwaya kuma annaha hamalat 50 500 500 batnin tayi wato ciki 500 ne kullu hamlin fihi jariyatun ghulamun kowane ciki akwai yaro da yarinya waladat li adama alfa waladin a wannan riwaya kenan ta aifa sayyidina adam yara dubu fi 500 batnin a ciki 500 ما مات آدم حتى رأى من أولاده وأولاد أولاده مئة ألف سيدنا آدم بيبر دنيا سيدة يارن سدبو أري أعاد جيكوكي إيه ولما سكن الأرض وليس معهما على وجه الأرض إلا البهائم والوحوش والحشرات وحملت حواء خاف أن يأتي الولد يشبه الوحوش أو الحيوان yayin da suke doron duniya su kaɗai ne 'yan adam sai da hawa ta ɗauki ciki sai suka ce to wannan namun dajin kar mu aifi irin su fa sai suka yi ta addu'a da'a wallaha rabbahuma laina ce tana salihan lanakunanna minash shakirin wato wannan shine kauli fa talaba min Allah tabaaraka wa ta'ala an yajida waladan sawiyan kamithlihimaa يكون على خلقة البشر فاستجاب الله دعاءهما ألا سيأنسى الدعاء ورزقهما أولادا صلحاء ولكن أولادهما جعلوا لله شركاء ‘ya'yan Adamu ɗin an samu wanda suka sanya wa Allah wato abokin tarayya. Isnadi gare su majazan ne, al'isnadu ilaihima wal muradu al'aulad, al-muradu abinda ake nufi a nan ƙuraishu, kuma lalzina ashiraku billah, e su suka hada Allah da tarayya a wani riwaya wato tafsirin jalalain inji Shehu Ibrahim fi tafsiri jalalin ja'alalahu shirkan fi ma atahuma bi tasmiyati Abd al-Harith qila inna iblisa lamma amara Adam an yusammiya waladahu bi Abd al-Harith wal Harith huwa ash-shaytan huwa iblisu wa hadha shirkun wannan kafirci ne ma kana ya'lamu hadha wala yanbaghi an yakuna 'abdan illa lillah bai dace dan annabi adamu ya zamo bawa sai na Allah kadai walaysa bi ishrakin fil ubudiyyati li ismati adama amma ba tarayya bace ta bauta in riwayan ya tabbata don shehu ibrahim kaga yace maganar jalalu ne ba maganar shi bane eh wato fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaki abin da suke haɗa shi da tarayya wato gumaka eh ayushriku mashi ne wa
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين
na'am wato Allah yake zargin kafiran Quraysh din ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an za su hada Allah da bauta da abin da baya iya halitta komai wa hum yukhlaqun su kuma an halicce su ai ya dace a bauta wa mahalicci ne wala yastati'una lahum nasra ba za su iya taimakon wato masu bautansu ɗin ba wala anfusahum yansurun gumaka ba sa iya taimakon kawukansu ba mimman arada bihim su'an ko mutum ya nufi cutar da su ba za su iya kare kansu ba kamar da kissan sayyidina Ibrahim ya ce musu bal fa'alahu kabiruhum hadha su da kansu suka ci ai ba zai yiwu ba min kasrin aw ghairihi karyawa ko wani abu za a musu ba su kare kansu ba wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum idan su kun kira su zuwa ga shari'a ai gumakan ba za su iya bin ku ba sawa'un alaikum ad'awtumuhum kun kira su ne wato am antum samitun ko ba ku bauta musu ba an du'a'ihim la yattabi'uhu li'adami sama'ihim innal ladhina tad'una min duni llahi ibadun amsalukum abinda kuke bauta koma bayan Allah fa bayi ne kamar ku fad'uhum falyastajibu lakum to ku kira su su an samu ku in kuntu sadiqin su yi magana fi annaha alihatun law kanu alihatan lastajabu ad-du'a walakinnahum ajizun sun gaza na'am
alahum arjulun yamshuna biha أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون
na'am wato anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana so ya nuna musu kamalar da suke kai gumakansu ma ba su da ita to ta yaya wato kamili zai bauta wa naƙisi kuma yana so ya biya masa wata bukata kamar kana neman taimako ne ka je wajen gurgu me zai maka kai kuma kana mutum kamili shine yace Allah yace alahum arjulun yamshuna biha gumakan nan naku suna da kafafuwa irin naku ne suke tafiya akai ai halil alihatu yabdiruna ala almashi gumakan suna iya tafiya Allah yace a'a am lahum aydin yabtishuna biha koko suna da hannu da suke kamu da su irin naku ba su da su am lahum a'inun yubsiruna biha koko suna da idan duna da suke gani da su irin naku ba su da su am lahum adhanun yasma'una biha koko suna da kunnuwa da suke ji da su irin naku to duk wannan ansar babu ne laysa lahum shay'un min dhalika mimma huwa mimma huwa lakum fa kayfa ta'budunahum wa antum atammu halan minhum ta ya za ku bauta musu kukun fi su cikan hali fal'abiduna akmalu minal ma'budi masu bautan sun fi abun bautawa kamala li'anna al'abidina lahum hadhihi al'ashiya'u masu bautan duk suna da waɗannan abubuwa wal asnamu laysa indahum shay min dhalika basu da komai kaifa ta'buduna ilahan antum akmalu minhu ta yaya za ku bauta ubangijin da kun fisa kamala kaga kawai kafirci ne in ba haka ba mutum zai ɗauki ice zai sassaƙa ya ce wai shine allansa to ya ka riga allanka kuma kawai kafirci ko eh to Allah ya ce qulid'u shuraka'akum idan kun kibira to ku kira dukkan gumakan naku ku hallaka ni sun makiduni kuma kirce ni fala tunzirun kada ku saurara ni su ku saurara mu ne fa inni la ubali bikum ban damu da ku ba inna waliyya Allahu allazi nazzala alkitab majibincin lamura na shine Allah da ya saukar da alkur'ani wa huwa yatawalla salihin shine mai wato jibintar bayi na gari akwai wani sarki da aka taba yi sunansa Umar ibn Abdul Aziz ana kiransa khamisul khulafa'i saboda adalci da ya shimfida ake masa wannan ilhaɗi. ya rasu ba shi da komai zai rasu sai aka ce ya bar wa 'ya'yansa wani abu mana sai ce a'a ni ba zan bar wa 'ya'yana komai ba amma wannan wato a cikin bauta wato don tsoron Allahnsa ne ba ana nufin mutum ya bar yaransa kara zubi ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sa'ad ibn abi waqqas yace da ka bar yaranka suna talauci suna roko ai gwara ka bar su ba wadata aiko ko to ba ana isan nan da zan bayar ba wai ina nufin iyaye su yi wasa da dukiyansu ba su bar wa ƴaƴansu ba eh a ce ai mun ji a tafsirin wanda ya faɗi kaza a a makami kala kala ne malam shi shugaban musulmi ne amma rigansa da faci kai riganka da faci to ka ji ai sai ya ce idan mutanen Allah ne Allah zai jibince su ko bayana ne sai ya ja wannan aya inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin yace in ku ba na Allah bane ce me zan yi da su ko ayana ne bi hibdihi Allah shine zai jibinci salihai bayi ya kiyaye su ko da a bayanka ne ko jikoki ne idan ka yi wani alheri to Allah zai kiyaye maka bayanka amma duk dukiyar da ka tara ka bar wa yaranka in ba na gari ba ne kai to Allah ba zai kiyaye bayan ba wa huwa yatawalla salihin kaga kishiyansa wa huwa wa huwa allazi la yatawalla salihin kenan ba zai jibince su ba والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم Allah ya ƙara maimaita wannan magana ne saboda ya ƙara tabbatar musu da ita tun daga ta nan mun karanta ta a baya ko wala anfusahum yansurun wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayk zaka ga gumaka suna kallonka amma wahum la yabsurun tajidu al-asnama ka'annahum yanzurun wa laysa 'indahum basarun la yarawna shay'an shau yace ma ashadda hamaqata al-kuffari mamakin wato tsananin wautan kafirai muhammadun insanun kamilun shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamili ana kiransa al-insanul kamilu babu wani wato hali na dan adamtaka tsakanin Allah da bawa wanda ba shi da shi kamilul akhlaqi mai cikakken halaye ne kamilul af'ali muttasifun bi jami'i sifatil kamali ya wato ya sifanta da dukkan wasu sifofi na kamala la yastahiqqu an yakuna nabiyan bai cancanta ya zama annabin Allah ba amma wa hajarun faqat yumkin an yakuna ilahan dutse kuma ya zama ubangiji shi bai isa ya zama annabin Allah Allah kiyaye na'am wasil eh khudh al-afwa خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم
نعم واتو Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi sallama ka kyale su khudil afwa ka karbi yafiya bil akhlaqin nas wala tabhath anha wa'mur bil urfi kai umarni da kikkiawa wa arid anil jahilin ka kauda barin jahilai wannan aya ta, ta tara dukkan makarimul akhlaqi wato khuluqu uku ne ta kawo khudil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika jibrilu menene fassarar wannan aya ya ce masa fassaranta abu uku ne ya ce ta'afu an man zalamaka wa tasilu man qata'aka wa tu'zi man haramaka abu ukun nan shine ma'anar ayan nan kuma dukkan wani makarimul akhlaq waɗannan sune gimshikin su duk mutumin da zai iya yafiya wanda ya zalunce sa zai iya bawa wanda baya bashi zai iya zuwa wajen wanda baya baya zuwa gurinsa to ba aikin alheri da ba zai ba a zamanin da sufaye idan muridi ya zo zai zauna da su sai su bashi wannan kalima uku su ce masa a ka yafe wanda ya zalunce ka ka sada zumuncin wanda baya sada maka ka ba wanda baya baka su lakana masa wannan sai ya zama babu kamar shi a duniya da wannan hali guda uku kawai kuma wannan shine zai maida ka na Allah amma duk mutumin da bai zama wannan ba to duk wani aikin alheri da zai yi zai wahala ya zama na Allah saboda jama'at kullal ashiya duk wani hali na gari wannan uku sun tara shine khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin ka kawo gabarin jahilai eh suna da wahala tunda Allah yace wa ma yulqaha illa bu hazzin azim waɗannan halaye ba kowa yake samun su ba sai ma abota rabo mai girma a wajen Allah amarahu Allah tabaaraka wa ta'ala an yakuna kathira al afwi 'anil nas wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yu'rid 'anil jahilin fala yuqabilahum bi safahihim kada fuskance su da wautan su sa'alu aishata radiyallahu anha an khuluq rasulillah sallallahu alaihi wasallama qalat ama taqra'una alquran sun tambayi sai da aisha menene halin annabi sai tace musu kam ni ba ka karanta qur'ani كان خلقه القرآن هل سنعي القرآن إن الله أدبه بآداب القرآن خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين akwai sayyidina Umar radiyallahu anhu a zamaninsa wani mutum ya zo masa daga ƙauye eh gashi a hashiya ya kawo anna anna ibn Abbas radiyallahu anhu qala قدم عيينة بن حسن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس wannan balarabin ƙauye Husainu Uyainatu ibn Hisn yazo ya sauka akan wajen Huru ibn Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar shi Huru ibn Qais yana daga cikin jama'ar Sayyidina Umar wa kana al-qurra'u ashabu majalis Umar masu karatu ai malamai sune masu fadan Sayyidina Umar kuhulan kanu aw shibbanan dattijai ne koko samari ne fa qala Uyainatu Uyainatu ibn akhihi ya ibn akhi laka wajhun inda hadha al-amiri kana da fuska a wajen wannan sarki fasta'din li alayhi ka nema mun izini qala sa'astadinu laka alayhi qala ibn abbas fasta'dana al-hurr li uyaynata hurr ya nemi izini ga uyaynatu fa'adina lahu umaru falamma dakhala alayhi qala hiya yabna al-khattab yace dan dan kaddabu ba wani abu bane fa wallahi ma tu'dina al-jazla mu mutanen ƙauye baka ba mu kyauta mai kauri kwata-kwata wala tahkumu fina bil ajl ko bainana bil ajl baka mana kuma adalci فغضب عمر حتى هم أن يوقع به يا أوكى مسا فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهل وإن هذا من الجاهلين أي وانا ينادك تكين جاهلين والله ما جاوزها عمر هر يتي ko Abdullahi ibn Abbas yace sai na Umar bai tsallake wannan aya ba hina talaha alaihi wa kana waqafan inda kitabillahi azza wa jalla wato yana tsayuwa a wajen qur'ani ya dace mutum musulmi in bai san abu ana gaya masa ya tsaya ya bi maganan Allah shine alaman shi mumini wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar da ita tunatarwa sai mumini kadai yanzu wannan tafsiri in zamu shekaran muna yi in ba mutumin Allah bane ba zai karu da komai ba ko ya zo ko ba zai yarda ba saboda haka Allah ya abun ya ce mumine ne kadai za su amfanu da shi to ya dace mutum in Allah ya ce kar ayi kaza ko annabi ya ce ayi kaza kar ayi kaza kar ka dube ni ba ilmangari ba ya faɗi wannan maganan Allah ne ya faɗe ta ko kuma shi abdullahi ibn fodo ya ce wal haqqu maqbulun walau min jahili ko jahili ne ya gaya maka abu ka yarda zaka tafi wani gari sai ka haɗo wani bafulata ni jeji ya ce a'a nan akwai wato zaki kar ka yarda mana ai dole ko to shine wal haqq wal haqq maqbulun walau min jahili ko min jahilci mutum ya faɗi gaskiya a karɓe ta wannan shine alamar mutanen Allah wa in ba yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun idan wato wani tabi daga shedan ya taba ka fasta'id billah ka nemi tsarin Allah wato wannan magana annabi ake ga al'amma al'ummarsa shedan ba shi da iko da annabawa illa ibadaka minhumul mukhlasin annaba suna cikin mukhlasin shedan ba shi da iko da su innahu sami'un lil qawli kamar yanzu wakilin mutane ne je wajen shugabansa to duk umarnin da zai ba al'ummar shi zai gaya ayi amma ba shi yake nufi ba umira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yasta'ida billahi minash shaitanir rajim ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulan ghadbana annabi ya ga wani mutum yana fushi faƙala inni a'lamu kalimatan law qalaha la sakana ghadabuhu na san wata kalima inda ya faɗe ta fushinsa zai nutsu kawai ya ce a'udu billahi minash shaitanir rajim in yayi fushi to nemi tsari daga Allah tsari daga shaitan qala inna sababa fil ghadabi yace sababin fushi anna shaytana ya'khudhu jamratan minan nar shaitan zai dauki garwashi na wuta wa yuqiduha fi qalbi al-insan sai hurata a zuciyar mutum eh shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace ala tarawna ila humrati ainihi ba ku ganin jan idonsa idan mutum yayi fushi idon yana ja to garwashin ne yake huruwa wa ila intifaqi audajihi da kuma huruwan jijiyoyin wuyansa to wannan duka shedan din ne yake hura wannan garwashi لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لسكن عنه الغضب والغضب من النار شي بشي daga wuta yake wannaru tutfa'u bil ma'i wuta kuma ana kashe ta da ruwa falihada idza ghadiba insanun idan mutun yayi fushi wa tawadda'a yayi alwala sakana ghadabuhu fushin sa din zai nutsu wa idza kana waqifan idan ku a tsaye yake falyajlis ya zauna wa in kana jalisan idan a zaune yake falyattaji ya kwanta akwai hadisi da wani mutum ya zo wajen annabi yana nema wasiya a wajensa ka duba musulunci da fadinsa bai ce masa komai bai ce la taghdab faraddada miraran ya kara mai mai ausini ausini yana ganin zai gaya masa wani ka je kai sallah ka je kai kaza ka je kai kaza kawai ce masa la taghdab to saboda haka fushi yana daga cikin kaba'ir wanda in ya samu zai iya kawo dukkan wani sabon Allah Allah kiyaye eh والاستعادة من الشيطان آتو أمر بها الله تبارك وتعالى Allah ne ya ce a nemi tsari daga shaidan a cikin bayan Allah akwai wanda sun nutsu da Allah wanda ba ruwansu da shaidan wasu yagu a'udhu billahi minash shaitanir rajim yanda zaka nemi tsarin Allah daga shaidan shine kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ko kace a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim كوكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه سميع عليم أو أعوذ بالله السميع البصير من الشيطان الرجيم دو أن سيقوغي متم إيايسو الله زي تاري صدق الشيطان قال سليمان الداراني شو سليمان الداراني ونسوفي يتي ما رأيت أهون عندي من الشيطان بنقى أبو ما في ولا أنتوا أو جناني كمر الشيطان بقى wala at'afa kuma babu mafi rauni daga akan shi wallahi laula anna Allah amara bil isti'azati minhu masta'aztu ba da Allah yace ku nemi tsari daga shedan ba yace ba zan nemi tsari daga shedan ba dalili yanzu wa hal yakhshi an yuhu lada kabid as-sama nubahan li maghlul al-kilab ad-darira rana ne tana tsakiyan kai kare na haushin ta idan ruwan shi da shi to mutum yana tare da Allah yaushe wani shedan ya sai kusance shi eh shi yasa aka ce mutum idan ya zauna tahiya idan ya ishara da hannunsa haka haka ake yi yatsa babba da kuma manuniya da kuma mabiyanta ukun nan zai kulle su wannan kuma zai yi su haka haka ake yi ba haka ba abun fil azal haka yake wannan sai di ali ne wannan annabi sai da abakar sai na umar sai na usman haka allah ya ajiye haskensu a hannun annabi adamu to haka ake yi za a naɗe ukun nan biyun nan kuma a miƙar da su tare to idan ka miƙar da yatsan kana nufin allah shi kaɗai ne idan kuma kana motsar da yatsan haka kana son ka kore shaidan a kusa da kai to mutum ya fake da Allah ina maganar shaidan kaga isharan ya fi kenan akan mitradatu shaitan ko kana tare da Allah ina ake maganar shaidan to shehu Sulaimanu Darani yace don bautan Allah ne yasa muke neman a uzubi muke a uzubillahi amma shaidan bai isa ba an gane aye to haka mutanen Allah suke illa ibadaka minhumul mukhlasin shaidan din ma yace ba ni da iko akan waɗannan kharaja rasulu yace yace wa qala akharu inna qaumun la na'rifu ash-shaytana mu shaytan din babu musan shi ba kamar yanzu wannan yanayi da ake cikin yunwa a ce dangote ya san yunwa eh to akwai wanda bai san ma me shaytan ba saboda tare da Allah yake shi eh eh akwai ibn al-farid ba yana cewa bi zikrillahi tazdadu dhunubu ko wai in ka yi zikirin Allah ɗin ka ƙara zunubi ne yaushe ka manta Allah balle ka ambace shi ai ba a mantawa ne kawai ko kamar yadda shehu ibrahim ce lam tu'di lizikri lam tu'di lizikri man fida ko babu tuna annabi tare da ni sai ka manta zaka tuna ne shi babu batun manto a tare da shi to saboda haka mutanen Allah babu batun su mance da Allah a ce sun ambaci Allah kullu a ciki ambaton nasu ma a cikin ambaton Allah yake kharaja ar-rasul sallallahu alaihi wasallama zata yawmin annabi ya fita wata rana falakiyahu shaytan wa biyadihi shu'latu narin akwai makamashin wuta a hannunsa yuridu an yaj'alaha fi wajhi an-nabi sallallahu alaihi wasallama shedan yana son sa wannan makamashin a fuskan annabi فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسقطت yana faɗan a uzu kawai sai wannan makamashin ya faɗi fakatafahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi ya daure shedan ta baya ya daure hannunsa وجعل الوثاق في يديه يا سن إجيا أهنوسا وأراد أن يربطه إلى إحدى سوار المسجد يا سو دوري شي أدير cikin gimshikan masallacinsa hatta yanzurahu sibyanul madinati har yaran madina su ga shedan wa yal'abu bihi su mai wasa da shi fatadakkar du'a sulaiman wato rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahdin min ba'di ka bani sarautar da bata dace ga wani bayana ba da ya tuna wannan maganan fa hallahu sallallahu alaihi wasallam wa atlaqa sarahahu ya sake sa eh to saboda haka kaga makircin shedan eh wato innal ladina taqaw idza massahum okay
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون
na'am wato Allah ya ce a nemi tsari daga shedan innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun yace sani waɗanda suke jin tsoron Allah yayin da wani abu na shedan ya taba su za su tuna ukuban Allah sai su nemi tsari daga shedan fa idza hum mubsirun al-haqqa min ghairihi sai su zamo suna ganin gaskiya akan waninsa fayarji'una Allahu tabaaraka wa ta'ala lahu ibadun ittaqaw Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yana da bayi masu tsoron sa idza arada lahum aridun min jihati shaytan tadhakkaru iqab Allah fa absaru al-haqqa wattaba'uhu aw tadhakkaru hadrat Allah tabaaraka wa ta'ala koko su tuna kusancin Allah fa idza hum mubsirun fa idza basaru al-haqqa ghabu ghaba anhum ash-shaytan take shaytan zai bace ga barin su lokaci yayi insha Allah za mu tsaya a nan sai kuma gobe mu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh